أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ina za a tashi a baharul muhid shafi na nawa ne? 68 to a wanda baiti kenan to bismillahir rahmanir rahim qadim al ahad ahsa fittisali fi galibin fil ghairi la tubali أراه البادل شيطان الندر أن أسمان قيل ذاك أن أمر والفصل إن أهاته معين وقيل لا يجب ولكن يحسن ثالث هل حسن لدى المثنى وفي الذكور والإناث أدنى في الأولين نسبه للفراء زيادة الثالث للكفاء وفيك ها سلنيه وصل يفرل في كفر فيها سسال أنفر من أكها مؤيكه كحلتك وكنته أو وصل الزين فهتك وهكذا اختيارهم لداها لف ثاني كأديت في الهبار هتلف أو وصل كان دون هل تؤونا في أهوات كان فصل إن أنا رمائر مفائل لا ألم لأعلم فغير ثالث كان ألم وبعضها إن كان ظاهرا فإن كان رمير واحدا سله ودين واثنين أولا له وثانيا فأكم عليك لزين أوديا أو ثانيا وثالثا فأكم ما تأكم في ظننت مما ألم تو waƙaddimin a hassa ka gabatar da lamirin da yake shine a hasso fittisali idan za ka kawo lamirai wanda suke muttasilai in za ka kawo muttasili to dukkaninsu ya zama muttasilai ne to sai ka gabatar da lamiri wanda yake a hasso a nan abinda za ka gane ko abinda za a gane shine lamirin mutakallimu lamiri na mai faɗan magana shine a hassu da na muhaɗabi wanda ake faɗawa magana sannan shi na muhaɗabi shine a hassu daga na ga'ibi wanda baya nan shi yasa ana a hassu ne daga anta anta kuma shine a hassu daga huwa to koyaushe a irin nan idan ya zamo lamirai sun zo wanda yake mutasilai to ka gabatar da wanda yake a hassu sai ka ce ra'ayituka ba za ka ce ra'ayi ka tuba tuɗin ya zo a ƙarshe tuɗin shi ne a hasso dole ka fara faɗarsa sannan ka faɗi a hasso ka faɗi wanda yake a amu shi ne na muhaɗabi na muhaɗabi dole ka fara faɗan na mutakallimu kafin ka faɗi na muhaɗabi ko kuma ra'aituhu ba dama ka kawo hudin kafin tudin dole ka fara kawo tudin tunda to gaba yake da hu tunda hu na ga'ibi ne a huko na a tuko na mutakallimu ne huko na wanda yake a ga'ibi ne shi yasa lalle a gabatar wanda wannan fi galibi an ce a galibi ba lalle lalle ba ba lalle lalle ba ne a wajen wasu filgairi idan ya zama ba haka ba ne to latu ba ne idan ya zama ba mutasili ba ne wannan ka iya kawo kowanne ka iya cewa ra'ahu ana ka iya cewa kuma wato ka iya cewa ra'ahu ana ka iya cewa kuma ka iya gabatar da shi hudin wanda yake na ga'ibi ne tun da shi ɗaya na anan wanda yake munfasili ne arahunil ba'ila shaidanan nadar akwai wata magana da aka ruwaito daga sayyidina usman ko daga sayyidina umar na cewa a rahunil ba'il banna ce ta nuna masa ne a matsayin shaidan to a nan aka gabatar da a ammu shine hu akan ya zawaidi wato hu lamirin ga'idi akan ya zawaidi wanda yake lamirin mutakallin to aka ce wannan nadiri ne nadiri ne da aka gabatar da wanda yake a ammu akan wanda yake a hassu an usmana an ruwaito wannan daga sayyidina usman a wata ruwayar wakila an umar wani kaulin wakila zaka an umar wani kaulin aka ce a'a sayyidina umar ne ya faɗa wal faslu ka kawo lamiri ka kawo lamiri munfasili in a hartahu idan ka jinkirta shi wanda yake a hasu mu'ayyanu shi ne wanda yake abin ayyanawa shi ne wanda yake abin ayyanawa kamar yadda ka ce addirhama a ɗaya tuhu iyaka a ɗaya tuhu to nan ba dama ka ce ka dole ka kawo munfasili ka ce iyaka saboda ka jinkirta wanda yake a hasu tunda iyaka lamiri ne na muhaɗabi ko kuwa lamiri ne na ga'ibi to a nan dole ka makawo shi a mu matsayin munfasili wakila amma wasu malaman suka ce lam yajib ba dole ba ne walakin ya sunu sai dai yana da kyau wasu suka ce a ba dole ba ne a kawo munfasilin amma dai a kawo shi munfasilin ya fi kyau a kawo shi haka ɗin ya fi kyau a iya cewa a dirhama ne a ɗaituhu maka a ɗaituhu maka amma abin da ya fi kyau a ce a ɗaituhu ma iyaka a ce iyaka ya fi daga a ce a ɗaituhu maka aka kawo ka an kawo na mutasili ke an kawo mutasili amma an kawo iyaka an kawo wanda yake munfasili salisuwa wannan kauli na biyu kenan kauli na uku kuwa alhusnu ladal musanna cewa idan tasniya ne kaba wannan misalin da aka faɗa shine yafi kyau wato abinda farra'u ya tafi a kai shine cewa aka wannan shi yafi kyau in tasniya ne wa fi zukuri idan lamirin jama'ar maza ne wal inas ko na mata to anna haka din dai ya bijira ya bijira a ce ya fi kyan a ce algilmanu a ɗai tuhumu ka ya yi amma abin da ya fi kyau a ce a ɗai tuhumu iyaka a ɗai tuhumu iyaka hakanan idan na lamirin mata ne kama a da rahimu a ɗai tuhunna a ɗai tuhunna kunna amma a ce a ɗai tuhunna iya kunna ya fi kyau a kawo munfasilin ya fi daga a kawo ba mutasili a sha ɗaya tuhunna kunna to ta fil'awwalai ne a na farkon insifulil farra'i ƙauli na uku ka dangana shi ga farra'u ziyadatu salisu lil kisa'i ƙarin na biyun da na ukun gaba ɗaya daga kisa'i ne wa fi ka hasalnihi kamar ha'i na salnihi wasulun ya furlu a kawo shi yadda aka faɗa a nan ya fi ya fi daga a ce salini iyahu ka ce salinihi a kawo mutasili ya fi daga a ce za a kawo wanda yake munfasili to a kawo shi wato mutasili ya fi fi kakara fi hamfi salon afralu a kawo wanda yake munfasili kuwa afralu ya fi inda yake ya zo na nasba ko na jarra bayansa an kawo wanda yake na ga'ibi ka ce su'ali ha ba shi ya fi kyau ba ka ce su'ali iyaha ya fi kyau su'ali iyaha ya fi daga su'aliha ko kuma ka ce larbihi to ka ce larbi iyahu ya fi kyau ko rarbuka hu to ka ce rarbuka iyahu ya fi kyau daga wannan wannan ba saɓani ko firaƙiha to ka ce firaƙiha ka ce firaki iyaha ya fi kyau fi ka fi fi far wannan da kasra wannan kuma kafi ne fi ka firaki ki ya sa wannan ɗigo biyu za a yi masa fi ka firaki han fisalun afralu a kawo munfasili ya fi inda kamar masari aka rafa shi sai aka cika da mafi'ulinsa firaki ha in fisalun afralu a ce firaki ya ha ya fi kyau haka nan man uka ha a ce man uka iyaha ya fi kyau a ce man uka iyaha muɗiya kahu haka nan a ce muɗi ka iyahu ya fi a ce muɗi kahu muɗi ka iyahu ya fi daga muɗi ka hu ka hiltuka kamar hiltuka hu to a ce hiltuka iyahu ya fi daga a ce hiltuka hu kamar na waƙi a hi hasibtuka iyahu wa ƙadmuli a hi hasibtuka iyahu to ya fi daga a ce hasibtuka hu wa kuntu hu haka nan a kuntu a ce kuntu hu a ce kuntu iyahu ya fi yanda siba waihi ya zaɓa ko da yake ibnu malik ya ce a ce kuntu hu ya fi an wasu zaini ko a sada wannan yadda shi ibnu malik ya zaɓa kenan shi ibnu malik a wajensa a ce hiltukahu ya fi daga ce hiltuka iyahu a ce kuntuhu ya fi daga ce kuntu iyahu ya fi a ce hiltuka iyahu to wa haka za ce yaro haka ma suka zaɓa da da halafsa ni ka ɗaitu inda yake an zo da na biyun a ɗaito filihibari a wajen ba da labari italab da yake ya bambanta to shi ma a irin nan malamai da yawa sun zaɓi a kawo wato wanda yake muttasili shi za ka yi ba da labari kamar addirhamun da zai aɗaito ka hu to ka ce allazi adaituka hu dirhamu yafi da ka ce allazi adaituka iyahu ka ce allazi adaituka hu dirhamun yafi shine bil hibari a wajen ba da labari amma wasu malaman suka ce a yafi kyau ka ce allazi adaituka iyahu dirhamu allazi adaituka iyahu dirhamu an wasu kana duna hiltu uyina akwai kauli da cewa idan kana ce wannan a kawo lamiri mutasili a matsayin labarinta ya fi kyau kuntuhu shi ne ma ya ayyana kuntuhu amma banda kamar hala wannan a ce a iya cewa hiltuka hu ko hiltuka iyahu abin da yake akwai dai a nan in aka tsaya bincike yadda aka ji daga larabawa sai a ga kowanne ma sun faɗa akwai misalan umar rubnu rabia a waƙarsa yake cewa wato yake cewa la in kana iyahu لقد هال بعدنا عن العهد والإنسان قد يتغير لإن كان إياه بيتي لإن كان هو با أبو الأسود الدؤلي كوشي تواي فإن لا يكنها أو تكونه فإنه أهوها سقده أمه بلبانها يتي فإن لا يكنها أو تكونه بيتي فإن لا يكن إياها با yasa gaskiya kowanne an ji daga larabawa amma dai maganar kawai ta wanda ya fi ne ba wai na ayyanawa ba ne wanda suka ce an ayyana to magana su ba ta da hujja dangane da yadda aka je daga bakin larabawa fi awati kana faslu a ai faslu a cikin yan uwan kana ya fi a ce a ce lastuhu to a ce lastu iyahu ya fi tunda laisa ba kana ba ce yan uwa kana ce a ce lastu iyahu ya fi daga a ce lastuhu in ana ramairu idan lamirai ya zamo sun zo idan lamirai sun zo mafa'ilan alhali suna maf'ulai li'a'alama ga a'alama kamar a'alamtukahu a'alamtukahu fagairu salisin kaɗa ulima to banda na uku an san shi kamar wa inda mafulin ya zo ga ada ne inda aka ce ka ce ada ya tukahu ya fi gurin shi dan malik amma wajen siba wai ka ce ada ya tuka iyahu ya fi to a nan ma a ce a'alam tuka iyahu musafira zaidun alam tuka iyahu musafiran to wajen shi siba wahi ya fi amma wajen ibn malika ce alam tuka hu musafiran ya fi kyau alam tuka hu musafiran wa baruha sashen wani a cikinta sashenta kuwa in kana zahiran idan ya zamo zahiri ne wato idan wani a cikin maf'ulan ya zamo zahiri ne fa'in kanan ramiru wahida idan labirin ɗaya ne silhu wannan dole ne ka sada shi da fi'ilin dole ne ka sada shi da fi'ilin wadin ka bi wannan hukunci ka bi wannan hukuncin sai ka ce a wato a raitu hu a raitu hu zaidan alhilala araituhu zaidan alhilala na nuna wa zaidu sabon wata shi wannan hudun sai ka sada shi dole da fi'ilin wasu ne idan ku guda biyu ne malami ran a irin wannan tarkibin awwalan lahu maf'uli na farko dole ka sada da fi'ilin wasaniya na biyu kamar matsayin wancan ne da aka faɗa na ada sai ka ce matsalan alhilala araituka hu araituka hu ka da hudun sai zamo an sada su hukuma ɗaya tulizai udiya irin hukuncin da yake na haɗa shi ake bayarwa a nan a iya cewa araituka iyahu kenan ko araituka hu ko araituka iyahu hausa ne wa salisan idan ya zama na biyu da na uku ne fa kuma mata kun fi zanantu to za ka yi hukunci da abin da ka yi hukunci da shi a zanantu min ma ulima daga abin da aka sani na cewa a kawo shi munfasili ya fi ya fi kamar a raitul hilala a raitul hilala iyaka a raitul hilala a ce iyaka to anan wato shine wanda yake abinda za a yi hukunci da shi a raitul hilala iyaka na nuna wata iyaka gare ka la'ihar kwaratul hilala la'ihan iyaka na nuna ma wata cewa a wato ya fito na nuna ma wata cewa ai ya fito shi wata to a sai mu tashi mas'alatun ku za a shiga a cikin lamiri na tafsiri lamirin da yake mufassiru lil ga'ibi da hukunce-hukuncensa wal'asu fi yin fassirin ilga'ibi ga alhamdulillah sai kwanan nan ko Allah ya ba mu fahimta Allah ya ba mu ganewa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa masu littattafan Allah ya saka wa malamanmu alhamdulillah karanta fatiha da da salatul fatiha uku Allah ingani ta mana damuna Allah kiyaye mu duk wata ja'iha a cikinta Allah inganta mana damunan nan Allah inkata mana dukkan lamuranmu Allah inganta mana dukkan lamuranmu kasuwancinmu da sana'o'inmu ya yayi mana kunci ya yi mana kunci duk wani abin tsoro Allah ya maganta mu duk abin da zai tashi hankali Allah ya maganta Allah ya maganta mana to akwai ashe tambaya ko cewa mutum ne ya mutu ya bar yarsa mace guda ɗaya da matarsa da ƴan uwansa mata da abbai da ɗan uwansa namiji lu'ummi to abin da za a gane a nan ai matukar akwai ya mace ɗan uwa lu'ummi bai da gado shi yasa yan nan ta kori dan uwa al'ummi dan uwa al'ummi bai da gado ita ko ya tana neman nisbi mace tana neman tumini tunda akwai ya yan uwansa mata da abai ko sun koma asubai ya su gado da asuci ne shi yasa a nan za a ce a raba dukiyarsa takwas a ba yattasa nisfi hudu kenan a ba matarsa tumini ɗaya kenan ragowar ukun shine na 'yan uwan mata ragowar ukun a cikin takwas shi za a ba 'yan uwan mata a kan cewa sun gado da asirce tunda sun haɗu da ya mace to wannan kenan Allah ya mana taimako a dukkan lamura na mazu zalalu kama mara ne na musbatu lasu wani zalalu da ya shi ta kalama